na iso na sami malam yana magana dangane da bangare na illoli dangane da wayan salula da muke rikewa a hannayenmu wanda wannan gaba zan dan ƙara mana haske dangane da abin da ya shafi waya cikin ikon Allah Allah ya kawo mu zamani wanda waya ta zama kamar ruwan jikin mutane waya ta zama ba a rayuwa sai tare da ita shiganmu fitanmu bayan gida mutum zai shiga sai da waya mutum yana tafiya akan hanya waya inda jan hankali yake tun da dama wannan ɓangaren in ce malam dama ya taɓa ɓangarenmu ne yasa daga cikin jan hankali da muke yi shine kowa ya rike waya da Allah ya musuluntar da waya manufar waya da aka kawo mana manufa ce mummuna a kanmu an kirkire ta don araba mu da addini manufa da maganganu waɗanda suka bayyana akan waya munana ya bayyana dangane da abin da ya shafi wanda asali suka kawo waya da manufarsu dangane da waya musamman android musamman android an yi ta ne da manufa ba an yi ta ne haka kawai kara zube ba akwai dalilan da ya sa aka yi ta kuma an yi ta ne musamman saboda musulmi musulmi idan an ba shi waya zai iya shagaltar da shi daga addinin shi saboda babu mutumin da yake rike da addini rukon gaskiya irin musulmi yasa aka kawo mishi waya saboda za a iya nesantar da shi da addinin za a iya ɓaceceniya a cikin addinin wanda ya sa da yawa ana mana application wanda suke ɗauke da alƙur'anai wanda a cikin alƙur'anin ake lallata abubuwa da yawa a yi canje-canje a cikin alƙur'ani wanda tun a baya an yi so a yi an so a yi an gagara an yi an yi a ɓata alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya kare kayan shi to har yanzu ki su haƙura suka fito mana da waya tunda yanzu za ka ɗaga waya za ka ɗaga ta akwai ƙur'ani a ciki ka karanta alƙur'anin sai zama ga alƙur'anin amma wanda suka buga alƙur'anin kafirai ne ba musulmai ba kuma sun ɗora mana shi sai ka zo kana karantawa ka ta in ba Allah ya ƙaddari ka fahimci gyare-gyare da kurakure a cikin sai ka ta karanta ƙur'anin a cikin kuskure wani yana daga cikin duka manufofi nasu a kanmu babban abu ba yanzu yadda zamanin ya kawo mana waya ba za mu ce kwata-kwata a daina amfani da waya ba sai dai mai musuluntar da wayan yadda suka kawo mana da manufar da Allah mu canja musu amfanin su ga akasin haka a wajenmu wanda inda yi magana ne kai tsaye kusan kashi 60 don sun haura ma hamsin na cutar da mu da suka yi da wayan amma kamata dukkanmu mu farka mu dawo hankalinmu mu gane wannan abu an yi ta da manufa kuma da yawa daga cikinmu an ci galba a kanmu wajen ka ɗaga waya musamman wanda zai ɗaga waya ya sa data ya bude ko ka nema ko karka nema sai an nuna maka mace tsirara wannan ya jawo yawaitan alfasha a tsakani wanda iya abin da za ka kare kanka daga shi shine mai yawaitan musuluntar da wayan in za zai zama duk ɗabi'unmu mun koma in mun hawayan muna danna abin da ya shafi addini ne ina da wasu karatuttuka in daura kana da su ka daura idan suka yi yawa za in kana da in kana da kana da abokai zama duk abokankan da su kake mu'amala da su mutanen kirki ne to za a wayi gari duk wani abun albasha ma an daina tura maka shi zaka rike waya ba zaka gani ba za ka yi mu'amala da wayanka duk waɗannan abubuwan tsarecin sai ka ga an ture saboda mai waɗanda kake mu'amala da su mafiya yawansu su mutanen kirki ne masu saka abin musulunci ne sai zo musuluncin ake saka mana to wannan jan hankalin da zan yi shine mai mu yi amfani da waya don musuluntar da ita kar mu rike ta a yanda aka kawo mana Allah ya sa mu fi karfin zukatanmu alhamdulillah الحمد لله الذي استخلف الإنسان الحمد لله الذي استخلف الإنسان في الأرض وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها أحمده سبحانه wa athna alaihi wa ala alaina ni'amahu zahiratan wa batina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وحده لا شريك له شهادة حقا ويقين أرجو عند الله أجرها وذخر وذخرها وأشهد أن محمدا سيد المرسلين ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسمى معالم معالم الملة وأظهرها صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا أفضل هذه أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله أيها الناس وأخلصوا لربكم القصد والنية فإنما الأعمال بالنيات واجتهدوا في الطاعات فقد أفلح من جد في الطاعات وألزموا وألزموا الصدقة وألزموا الصدقة الصدقة في المعاملة فإن الدين الله في معاملات بادروا رحمكم الله إلى ما يحبه مولاكم ويرضاه فكل امرئ موقوف على فكل امرئ موقوف على قترفه على قترفه كما قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد أيها المسلمون لا تغلوا بعيوب الناس ومن كان مقصوده حتك أستار الناس واشتغال بعيوبهم فالله حسيبه وسائله لأن من يتبع عورة أخيه يتبع عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته والمؤمن يلتمس معاذيرا والمنافق يتبع العيوب والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وفي موطأ أن عيسى بن مريم كان يقول لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وقال السلمي في كتاب عيوب النفس ومن عيوبها اشتغالها بعيوب الناس وعماها عن عيوبها وقال محمد بن عبد الله بن شاذان سمعت ابن زادان يقول رأيت أقواما من الناس كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم فزالت تلك العيوب كما قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب, بعيوب الناس فكانت لهم عيوب وإذا علمت أن التعرض لتحك أستار الناس واشتغال بعيوبهم خطر كبير وذنب عظيم فاعلم أيضا أن مسوق الإنكار عليهم شيء عسير ونسأل الله المغفرة والرحمة والإقالة والعفو وستر العورة والتأمين الدعوات ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين uwa hudubanmu ta tattara ne dangane da ayyuka da muke aikatawa wanda ya zama ya shirge mu na yau da gobe mun mai da shi kamar ba komai ba wanda wurare da yawa wuraren wuraren da muke zama mun mai da shi wurare ne da muke tattaunawa dangane da al'amuran da ya shafi wasu mutane na daban mu'amalanmu ya koma mu ta tattauna dangane da abin da ya shafi waninmu yau da gobenmu ba ma kalla me muke aikatawa kyawawa me muke yi munana duk baya daga cikin abin da yake gabanmu kowa daga cikinmu a cikin ayyukan shi yau mun wayi gari idan mutum ya zo ya zauna yana kallon mewa ne yake aikatawa ne mun shagaltu da kallon ayyukan junanmu mun manta da kawunanmu duk abubuwan da muke aikatawa aiki ne wanda muna cikin munana amma mun shagaltu da kan cewa munananmu ba munana muke aikatawa ba ‘yan uwanmu da suke aiki munana su suke aikata munana ni ina kallon naka kai kana kallon nawa wancan sun taru suna kallon munana ayyukan waɗancan waɗancan su ma suna kallon ayyukan waɗancan wannan shine abin da muka wayi gari akai hudu ba tana kira mu da cewa kar mu shagaltu da kallon aibobi da munanan ayyukan wasunmu duk wanda ya kasance manufar shi leƙeƙeniya ne ya leƙa ya ga menene aibin ɗan uwanshi yake aikatawa to wallahi Allah ya isar mishi kuma Allah zai tsayi da shi zai mishi tambayoyi kan abin da yake kasance yana aikatawa ka shagaltu akan aikinka ka kalli abin da yake damuwanka kallon abin da wani yake yi mummuna ba wanda ya ɗaura maka kai ka ɗaura wa kanka saboda duk wanda yake bibiyan abin da wani yake aikatawa mewa ne yake aikatawa yana neman ya tona mishi asiri kila ma abin da yake aikatawa mummunan a ɓoye yake aikatawa yana aikin shi a ɓoye mummunan yake aikatawa ba wanda ya sani amma ka dage sai bibiyan shi kake yi sai ka gane cewa eh mummuna yake aikatawa ba wanda ya ɗaura maka bibiyan ba wanda ya sanya maka cewa akwai lada in ka gano cewa yana aikata mummuna babban abun in ka gane yana aikata aka mishi nasiha ya ji tsoron Allah ya daina aikatawa amma bibiyan mutum lalle lalle sai ka ji kwakwaf Allah madaukakin sarki ya hana mu aikata irin haka sannan duk wanda ya kasance yana kan aikata irin wannan Allah madaukakin sarki sai ya tona mishi asiri Allah sai ya fallasa shi ko da kuwa bibiyan mutanen cikin gidan shi yake yi su kuma muminai mutanen kirki abinda suke nema ma ƴan uwansu shine suna nema musu uzuri ko da a wajen Allah madaukakin sarki ne yau kaga wani ya aikata abinda ba daidai ba kana mishi nasiha musulmai muminai suna ma ƴan uwansu nasiha ne suna jan hankalinsu da su daina aikata irin waɗannan munanan in sun gani in ko ba su gani ba ba sa bibiya da neman cewa lalle lalle sai mun gano me wani yake aikatawa wannan ya zama aiki ne irin na munafikai wanda suke bibiyan me wani ya aikata me wani yake yi wanda yake mummuna baya damuwa da aikata kyakkyawan da mutum yake yi in mutum yayi kyakkyawa sai ya hauka ya danne idan mutum ya aikata mummuna sai ya yada ta wa mutane mutane su gani su gane cewa wani mutumin banza ne ko da yana aikata kyakkyawan ranan da tsautsayi ya sa ya aikata mummuna ita ake nuna wa al'umma Allah madaukakin sarki kuma yana cikin taimakon dan uwan yana cikin taimakon bawa ne matukan bawa yana cikin taimakon dan uwan shi amma matukan zaka nemi ka tona ma dan uwanka asiri Allah madaukakin sarki shi ma sai ya tona maka asiri ya zo cikin littafin muwatta annabi Isa dan Maryam ya kasance yana cewa kada ku ringa dubi zuwa ga abubuwan da mutane suke aikatawa na zunubai kaman ku ne iyayen gidansu ku bibiyi ayyukan da ku kuke aikatawa a matsayinku na bayi ya zama ku din ku ne bayi ba iyayen gida ba Allah madaukakin sarki shine yake da hurumi ya kalli me muke aikatawa kyawawa da munana amma kai ka damu da lalle lalle sai ka gano aibin mutum sai ka gano me wani yake aikatawa na muni na fasikanci wanda ya ɓoye kanshi ba tare da yana nuna ma al'umma ba wanda kai abin da kake aikata kai kake kan barna kai kake kan bata ba shi abin da yake aikatawa ba kai da zaka zo na a majalisa a majalisa kana faɗa ma al'umma cewa wane ga ayyukan shi munana ga abubuwan da yake aikata kai ne fasiki ba shi ba as-sulami cikin littafin uyubin nafs yake cewa yana daga cikin ayyuba- ayyuka munana da mutane suke aikata shine bibiyan bibiya da shagaltuwa akan aibin mutane mutane me suke aikatawa dangane da abinda mutum yake neman ya cimma buri akan manufar shi da yawan mu manufa ya sa muna neman munanan ayyukan ƴan uwanmu saboda muna da wata manufa ta mu ta ɓoye me muke so mu cimma buri akan abin da muke aikatawa sai ka damu da wane me yake aikatawa wani abin da yake aikatawa mummuna bari na tona mishi asiri mutane su gane cewa shi mutumin banza ne wannan aikin aiki ne wanda ba a son musulmi ya kasance akan aikata aka tsakanin shi da dan uwan shi musulmi Muhammad bin Abdullah Shazani yake cewa yaji ibni Zazani yana cewa naga wasu mutane waɗanda waɗannan mutanen sun kasance suna da munanan ayyuka sun ai kasance mutane ne wanda suka tara munanan aibi a kawunansu amma da suka zo suka ga wasu suna aikatawa munawan su sai suka kauda kai ba su tona musu asiri ba sai suka yi shuru suka kauda kai daga kai suka kauda kawunansu ba sa tona waɗannan mutanen asiri sai ya zama su ma nasu aibin an wayi gari ya ɓace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya rufa ma dan uwan shi asiri Allah madaukakin sarki zai rufa mishi asiri duniya da lahira sai ce sannan kuma naga wasu mutane waɗanda su ko ba su da wani aibi a tattare da su babu wani ayyuka na fasikanci da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu amma da suka zo su sai suka shagaltu da bin aibin mutane suna ta tono asirin mutane suna nuna wa mutane cewa wane mutumin banza ne wane yana aikata laifuka kaza sai aka wayi gari su din sun zama mutanen banza mutane suna dokan su ba su da kima mutane suna dokan su ba su da daraja saboda kadai sun shagaltu da tona ma musoran mutanen musulmai asiri suna nuna ma mutane cewa su wane mutanen banza ne dan uwa idan ka san cewa tona ma dan uwanka asiri laifi ne babba shagaltuwa da neman aibin ɗan uwanka musulmi laifi ne mai girma ɗan uwa ka gane laifukan ka gyara abu ne wanda in ka juya ka kyamace shi abu ne mai sauki ka gyara abu ne kadai ka canza zuciyarka kai tunanin cewa abin da kake aikata wannan abu ne mummuna ka sa ma zuciyarka cewa Allah na tuba Allah ba zan sake tona ma dan uwana asiri ba sai ka nemi gafaran ubangiji kuma Allah madaukakin sarki zai gafarta maka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaba daya abubuwan da muka kasance mun aikata a baya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana wanda muka saka a gaba muna roƙon Allah ka ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen aikata abubuwan da suke masu kyau abubuwan da muka kasance a kai a baya waɗanda ba daidai ba mun yi ɗan da na sani Allah muna neman gafara a gare ka Allah ka gafarta mana ‘yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya waɗanda su ma sun tafi da damuwoyi a kawunansu sun tafi da zunubai a kansu Allah muna nema musu gafara Allah muna sanya su cikin addu'o'inmu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu Allah ka sa makwancinsu ta zama waje mai na ni'ima a tattare da su inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamani yarhamukumullah